Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna mashi barka da zuwa da bashan ya sha ruwa lafiya. Allah kuma ya ƙara maka lafiya a wannan rana ta litinin ashirin da uku ashirin da biyar ga watan mars shekarar da dubu da ashirin da hudu miladiyya wanda kuma ya yi da goma sha biyar ga watan ramadan shekarar dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar nigeria muna nan a tsawon musulmar kabar sakon da yanzu ali bin shaf ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda ke shagararwar ƙarshen kwarta da kaduna tare da jagoranmu shugaban da girma imam a sai yi shi muhammad sallah bin shi muhammad jami da rafiya lauta ala anhu a inda shi wasu gabatar da karatu a cikin littafin ashira gama kamar kullum maulana zai tashi ne daga inda aka tsaya a sai yi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ايد لنا بهذا المقبر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بركة مساكي عدوى أشكي مزون الشيخ وبركاته أشكي لكات مع الشفاء بتعريف وقف المصطفى sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau ma za mu dora karatunmu a inda muka kwana a jiya amma kafin mu ci da karatu kai tsaye akwai wasu tambayoyi guda biyu da na saurare su dazu da aka turo mun ta hanyar audio tambaya ta farko mai tambaya na cewa menene halarcin mutumin da za a bashi sako ya sayo kaya a kamfani kuma kayan nan misali ya tabbata a kamfani kowane kwara daya ana sai da shi naira dubu daya ne mana inda za a samu mutum ɗari su je sayan kayan a kamfani kowa dubu daya za a ba shi to amma shi in ya je kamfanin sayowa ba a kan dubu daya kamfani ke ba shi ba yana ba shi a ɗari tara shi kuma ba kuɗi gare shi yake ya sayo kayan daga kamfanin in an ce ya sayo ya sayar ma da wanda ya tura shi daga cikin nashi ba wani mai kuɗi ne zai ba shi kuɗi ya siyo masa kayan an gane amma kayan nan a kamfani naira dubu ɗaya ne amma shi in ya je kamfanin yana bar masa shi a ɗari tara amma abinda ya shahara a kamfani kayan nan fa dubu ɗaya ne amma shi yana da wani wajahi daban a wannan kamfanin ko wani kusanci ko wani amincewa ko wani dai abu makamancin haka shi in ya je ana ba shi shi a ɗari tara ne to yanzu ya karɓa a wajen mai saya naira dubu ɗaya zai je ya siyo a kamfani kamfani kuma ta bar masa kayan a ɗari tara saboda haka wannan naira ɗari ɗari ɗari ɗin nan da yake samu an gane ragowa akan yawan adadin abin da zai siya me hukuncin halaccinsa a wajensa ya halatta an gane a bashi sautin kaya kan naira dubu daya shi kuma ya samo a ɗari tara kuma bai dawo da wanda ya tura shi ragowan ɗari ɗarin ba tunda shi kamfani ta yawa rage saboda haka me halaccin wannan ɗari ɗari ɗin wannan shine ina tsammani shine kulasar tambaya ɗin matsala ce ta saɓani a wajen malamai wasu malamai ba su halatta masa wannan naira karin ba sakamakon cewa shi dan aike ne a banci karatu na zaidu ne gashi nan na aike shi ka je shago ka siyo min kaya ni na san kayan ne naira dubu ɗaya ne wani na ma ya san kayan nan ma naira dubu ɗaya ne wancana kama duk sun san kayan naira dubu ɗaya ne amma kai kana da wani kusanci tsakaninka da mai wannan kaya in ka je sai ya bar maka naira ɗari tara an gane karatu na kai kuma ajin aike na ne shi kuma manzo ajin aike amintaccen mutum ne an gane mutum yana aikan me wanda ya aminta da shi ne na aminta da kai ne shi yasa na wakilta ka akan sayowa na wakilta ka akan sayowa dama ya halatta ka wakilta wani akan sayowa to tun da kai ka samu sassauci sai ka dawo ka gaya mu akar mukulla kayan nan naira dubu ɗaya ne amma ni kamfani ta sai mun da shi naira ɗari tara tara a ta sai maka ɗari tara tara ba ko bai ragowar kuɗin kai ka je ka rike ka amfani da shi wasu malamai suna gane abin da ya dace kenan saboda me kai ba ka da kuɗin ka saya kai kuma ba ka da kuɗin saidawa to ina ciniki an gane karatu na ina ciniki kai ba ka da mana samanu ba ka da kuma musmanu an gane kenan ko mana ba ka da kuɗi ba ka da abin kuɗi an gane kenan ko kuma ciniki na kulluwa da waɗannan abubuwan ne an gane kuɗi abin kuɗi to kai ba ka da kuɗi kai kaf ba ka da abin kuɗi illa kai an aminta da kai amma kai ba ka da kuɗi ka sayo kai ko ba ka da abin saidawa kuma ka tsayar illa kai manzo ne kai je ka sayo saboda haka dukkan ruksan da aka samu ya kamata ka yi bayani ga waye wanda ya tura ka kaje ka sayo wannan kayan wannan shi ne abin da malamai wasu suka tafi a kansa wasu kuma malamai suna ganin ba komai ja'izi ne a gare shi amin ji karatu na ya amfani da wannan kuɗin saboda me yasa wani abu ne wanda kowa ya san naira dubu ɗaya ne wannan wani ruksa ne wanda kamfani ta yi maka an gane kenan ko saboda wata alaƙa tsakaninka da ita mana wannan naira ɗari ɗarin nan ta baka shi kaman kyauta ne in kai ne za ka zo wanda ka wasu suna kallon abin kaman tabarru'i ne daga kamfanin zuwa gare ka an gane kenan ko ba maganan mana ciniki saye da sayarwa a ciki kamfani ne ta baka kyautan naira ɗari akan kowane abu kwara ɗaya in kai ne za ka zo ka saya naira dubu ne ke sai da maka in ka zo na rage maka naira ɗari na bar maka wanda ka wasu suna kallon wannan gefen ne in an ka kalli wannan gefe na biyu to ya halatta an gane wannan ɗari ɗari ɗari ɗin nan ya halatta ya zama to ka yi amfani da shi amma in an kalli wancan fuska ɗin na farkon da muka yi magana to baya halatta ina fata an fahimta wannan shine ma'ana an san a takaice kamar yadda na faɗa matsala ce ta sabani kowa da ida da yadda yake kallon matsala din Allah ta'ala alam a gurguje tambaya na biyu a mai tambaya yana tambaya cewa yana so a yi masa cikakken bayani ko kuma bayani mai gamsarwa sosai a kan baitin shehu a cikin abar kutsin nan akwai baitin da shehu yake cewa wa ma haƙƙarar miskina ya jami'ahu wai mai shehu bira yake nufi da wannan baitin Allah sarki ɗanwa ai ai baitin a filin Allah yake sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shehu yana yabansa daga cikin dabi'unsa domin shehu a cikin wannan harafi an gane ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bangaren mana sifofinsa na khalqiyya ya kuma yabi manzo Allah kuma ta bangaren sifofinsa kuma na khulqiyya bayan ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wasu baitota bangare da nasabar annabi ilimin manzo Allah tsoron Allah manzo Allah da kuma wasu matsayai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah tabaraka wa ta'ala mabambanta a farkon baitotan da kuma nuna wani abu na soyayyarsa shi ma abokin baitotan kenan a cikin sayyiduna rasulullah to yana lissafa dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo wannan gaba sai ya ce to wa ma haqqaral miskina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yake bai taba wulakanta miskini ba al miskin amma an gan shari'a amma an gan malaman fiqh man la shay'a lahu aslan al miskin shi da mutumin da kwata kwata ba shi da komai kwata kwata ba shi da komai an gane yi wannan shine miskini aw miskinan za mu taraba kamar yadda alkur'ani ya faɗa aw miskinan za mu taraba saboda haka wanda ba shi da komai kwata kwata wannan shine miskini a mangan malaman fiqh wasu suka ce to ya za a ce miskini shine wanda bai da komai kwata kwata kuma ga alqur'ani yana gaya mana amma safina fakaridul masakin ya'maluna fil bahr faratu an a'ibahum wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba amma safina amma wannan kwale-kwalen karatul masakin ta kasance ne ga miskinai ashe kenan miskini yana da wani abu kenan tun da miskinai sun zama suna da kwale-kwale ashe suna da wani abu kenan tun da alƙur'ani ya faɗa aka ce to yanzu kwale-kwale guda ɗaya in za a raba ta ga miskinai tun da masakiru ya ce an gane kenan ko miskinai ma guda ashirin da Allah ne jam'in su da larabci ba dai masakinun ba ne dai masakin ne dai ashe kenan dai in aka raba kwale-kwale ƙwara ɗaya ga miskinai guda ashirin me zai tsine na musu kaga ana nan dai an gane a matsayin dai wa'inda ba su da komai ɗin sannan wannan kwale-kwalen da alkur'ani ya faɗa ɗin nan miskinan nan suke da shi kasabinsu ne ko ko gado ne kasabi suka yi suka mallaka ko ko dai an rasu ne an bar musu suka gada to ala ayyata hala miskini dai shine wanda ba shi da komai a wannan tarihi a wajen sufaye suka ce miskini ba wani mutum da ya miskini ba mutumin da bai yadda ya mallaki wani abu kuma bai yadda wani abu ya mallake shi ba wannan shine miskini shi yasa in mutum ya zamanto ya ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'an suke masa take da miskinun lahi wannan da yadda wani abu ya mallake shi ba kuma shi ma bai yadda ya mallaki wani abu ba an gane kenan ko in ba Allah ba babu abin da ke mallakansa shi ma bai yadda ya mallaki wani abu ba wanda ya san duk abin da ya mallaka ba Allah ba to shirme ne kawai wahala kawai yake yi kawai ya zama wahalalle kawai saboda haka miskini kenan to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai bangarora a cikin mutane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana girmama su daga ciki akwai miskini annabi yana girmama shi daga ciki akwai maraya annabi yana girmama maraici yana kuma kulawa da maraici sosai daga ciki gauro ko gauruwa mace mara miji annabi yana tausaya mata kwarai da gaske a ce mace ba ta da aure ko ko mutum shi ma ba shi da aure gauro ne an gane abin tausayi ne abin tausayi ne kwarai da gaske mutum ya kai ya kai ya, ya kai inda ya kamata ya mallaki aure amma bai da matan yana zaune sai da aiko masa da koko a wani gida da azumi in abin ya makara ma bai zo ba ya ta tsaki ya ta leƙe ya ta leƙe wai ya zo ko bai zo ba kaga wanda rigima ne in yana da mata ina ruwansa amma ba mata saboda annabi yana tausayawa gauro wanda ba shi da mata ko kuma gauruwa wacce ba ta da miji haka maraya haka kuma miskini to sai ya zama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama miskini kuma in ya zamanto musulmi mumini musini wannan ya fi tsada a cikin masakinu to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da miskinai da yawa a cikin sahabbansa waɗanda kwata kwata ba su da komai wajen kwana ma babu inda mutum ma da daddare zai kwanta ma babu sai dai ya zo ya kwanta inda ba na kowa ba inda yake na Allah ne shine ɗakin Allah an gane kenan ko bai da wani baranda bai da wani ɗaki bai da wani gida da zai kwana a cikinsa sai dai kawai tun da shi miskinin Allah ne sai dai ya zo ɗakin Allah ya kwana a ɗakin Allah ya wuni a ɗakin Allah ya yi ibada a ɗakin Allah sannan ya ci abinci ma a ɗakin Allah sannan kuma ya rayu a ɗakin Allah in ta kaddaro ma ya mutu ma a ɗakin Allah wani ma ya san inda ma rashin lafiya zai same shi ko a ji masa ciwo ma a wajen yaƙi bai da wajen jinya sai dai ya jinya ɗakin Allah a nan masallacin nan ne asibitinsa a nan annabi zai ajiye mishi wani wuri za a ware masa wani wuri an gane karatu na a yi masa magani a wurin kuma duk masu gaishe shi su shigo su gaishe shi a masallacin a nan za a ba a da mara lafiya saboda bai da wani wuri in ba wannan ɗakin Allah ba to irin wa'annan miskinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da su a zamaninsa amma dukkan su gaba ɗaya annabi ya taɓa wulakanta ƙwarai da ya cikin su ba shine ma'ana wa ma haqqara al-miskina manzo Allah bai taba wulakanta miskini ko da sakan dai ba manzo Allah bai taba wulakanta miskini ba saboda me wa'annan al-masakin ai su ne wa'anda Allah ke hakurkuratar da annabi zamantakewa tare da su ai ba wasu mutane bane waɗannan masakinu ne ai ba wani abu ne su din ne su ne waɗannan masakinu wanda ashrafu makka manyan mutane a garin makka suka ce ba za su yi imani ba ba za su musulunta ba sai annabi ya kori waɗannan mutanen masu doyin nan masu warin nan masu warin hamatan nan masu tsamin bakin nan su ya zai suna manya-manyan sarakai suna manya-manyan masu kuɗi su zo suna haɗa kafaɗa da waɗannan mutanen wanda wani kila ma sai a sati ɗaya sannan ya wanka sau ɗaya ba lokaci wani ma kayan sawa ma babu wani fata ma yake ɗaurawa farkon lamari ma wanda yake ɗaura fata da Allah ya za jikin ba zai tsami ba ya za jikin ba zai canza ba an gada yi ko da kaya ne ya cika zafi ya cika kauri da yawa malam ka sa shi sati guda ɗaya ai dole ka ji wani iri balantana sahabbai wasu a farko musulunci saboda wannan maskana ɗin da ake magananta mutum ya kai fa mutum ba zai rasu ba mutum ba ya rasu ya bar duniya likkafanin kirki ma babu sai dai zani kwara ɗaya wanda in an rufe kan ba abin da za a rufe kafa da ita in an rufe kafa ba abin da za a rufe kuma saman da ita maga manzon Allah nan a ce to yanzu ya za yi kan za a rufe ko ko kafa za a rufe annabi ce ku rufe kan ku bar kafa saboda babu babu ne babu ne an gane ko babu ne kawai mutum zai zo ya yi sallah da zanin ɗaurawa kwara ɗaya ko na yafawa kwara ɗaya in ya yafa ba na ɗaurawa in ya ɗaura ba na yafawa saboda me babu ne kawai ba kuma yadda za yi a samu ta haka abin yake a lokacin ta wa'innan miskinai ɗin na an gane annabi duk da maskanansu kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine agna mafi wadata cikin bayan Allah ba mawadaci irin manzo Allah ya ishe ka girman manzon Allah dukiyan Allah gaba ɗaya shi ke raba ta duk dukiyan Allah annabi ke raba ta wanda ya raba ma wa ya samu wanda bai ba ba kuma shi kenan ya rasa an gane kenan ko shi ke raba ويقسم أموال الإله ويقسد manzon Allah shi ke raba duka dukiyar Allah gaba daya kuma wai kusudu kuma ya adalci da Allah gado ya raba ta waye ba mai tumuni tumuni waye bai wa mai rubu'i rubu'i waye bai mai sulusi sulusi mai sulusi sulusi waye raba musu mai nisfi nisfi da Allah duk waye raba wannan duka gaba daya ai annabi ne ya raba annabi ne ya raban ba dan manzo Allah da ba san yadda za a yi ba amma da yake tsarin addini haka yake, kullum shi addini kaman jariri ne, farkon lamarin addini kaman jariri ne, dala jariri lokacin da aka haife shi yana yi wa kansa wanka, yana yi wa kansa tubaji, ba sai da a yi masa ba, ko ba haka mani komai sa masa, bawali ya yi a wajen, bayan gida ya yi a wajen, haka za a yi ta yi, wata rana ba, ya girma, ya zama babban mutum malam. wata rama shi ne ma gwamnan garin ma gaba daya to haka addini yake farkon addini rainansa ake yi an gane kenan ko rainansa ake da abubuwan da ya dace da ita a lokacin har zuwa lokacin da addini zai zama saurayi ya zama ya balaga har ya kai inda zai zama gwarzo ya zama dattijo ma yanzu addini ya girma ko bai girma ba yanzu dukkanmu nan gaba daya kowa akalla yana da kayan sawa akalla dai babu da yawa dai akwai biyar biyar dukkan masallacin nan ba na tsammani akwai mutumin da zai rasa kayan sawa kwaya biyar amma ga sabai na ba zanin ɗaurawa ɗaya ita kenan wani kuma tsakanin shi da matarsa ma ɗayan ne in ya zo ya sallah da ɗayan sauri yake je kai wa matan ita ma ta yaba ta yi sallah da ita da babu wani kayan da za su yi sallah da shi in ba wannan kwara ɗayan ba sai dai shi ya yi in ya gama ya je ya bai wa matan ita ma ta yi ta waɗannan miskinai da babu abinci babu, tufafi babu, wajen kwanciya ma babu, an gane wurin zaman kirki ma babu, an gane abubuwan more rayuwa duk babu, kuma suna nan imani in ka taɓa su malam ka taɓa imani. In ka taɓa su malam ka taɓa zunzurutun imani malam. To irin wa'innan miskinan annabi bai taɓa wulakanta su ba. Bai taɓa wulakanta su ba. Mutum zai kwana uku kwana biyar bai ci abinci loma ɗaya ba. kuma yana nan ƙyam. Kuma wannan yunwan ba za ta sa shi lattin musalla ba, yana nan. yunwa yakan kai matuƙa an gane kenan ko sai na bakar ko umaru su fito su gamu da maza Allah me ya fito da ku wallahi yunwa yunwa to wallahi yunwa ni ma shi ya fito da ni ji maza Allah ni ma kaina abin da ya fito da ni kenan yunwa yanzu ya zai sai ji a bakwanci wani mutum balan sare shi kuma zai shirya musu liyafa ya yanka akuya a yi musu duk abin da za a yi kowa ya ci ya koshi in sun gama na ce kun ga abincin nan da kuka ci dan jami'an kiyama sai an tambaye ku akan shi ta tambaya mana tambayan kididdiga a cikin nimomin Allah ai daga cikin nimomin Allah Allah ya taba ciye da ku akuya nima ce ai ko ba nima bace sun malatus alunna yawma izin anin na'im duka nimomin da Allah ya wa dan adam a duniya ran jami'an kiyama za a tambaye shi ashe ba maka nima kaza ba ka ko san ko ai babun ta kai matuka ko sahabi ya fito gida saboda yunwa annabi ma ya fito gida saboda yunwa ana neman abin da za a ci wata rana wani sahabi ya cewa abu hurera ne yunwa ta kasa shi yunwa ta kasa shi malam ya rasa yadda zai malam kawai sai ya tunkari gidansa na abubakar da ya je ta kai abubakar sai da babban sahabin annabi na zo ka fassara min wata aya ne me mananta da ya je sai abubakar ya mai fasara ya ce kai da Allah wannan bai san mananta ba ya ce abubakar ma bai san mananta ba bai sani ba wai na tambaye shi manar aya ya kama min wasu maganganu daban da ya gane abin da ake nufi ba sai ya tafi wajen umaru shi ma ya ce ku da manyan sahabban manzo Allah kun ji ba tare da manzo Allah wata aya ce ta rikitar da kwakwalwata na zo da Allah ka fasara min ita ya ce wace aya ce sai ya gaya mishi kawai ba sai sai nawa mara shiga tafsiri ba ya gaba tafsiri ya gaba a faɗi abin da yake kawai ba a cikin wannan aya sai ya ce kai shi ba umarun bai kane ba bai fahimci karatun ba ya ji wajen sai na usmanu shi ma sai na usmanu shi ma dai haka haka yi ya ce ha wajen sabon na haka ya fi zama ya ce dubarin da babu masiyar da ilimin rasulillahi ya ji wajen sai na Ali ibn Abi Talib ya ce to annabi ya ce ana maje bi ɗin waliyun babu ha akwai wata aya alkur'ani ni ta rikitar da kwakwalwata ina zo ka warware min zare da abawa cikin da ke wata aya ce shi ba sai karanta masa aya sai na Ali ya shiga zahiri ya shiga batini ya shiga can ya shiga can wallahi bai gano abin da Abu Hurairah ya ji ba ya ce kai bari in je wajen shugaba gaba daya kawai sai ya tashi kawai sai ya je wajen shugaba ya ce ya rasu lallai wata aya ce a cikin alkur'ani na bi na bi ban gane malinta ba na jojo abubakar bai gane ba na jojo umaru bai gane ba na jojo usman bai gane ba na jojo aliyu shi ma bai gane kai bari dai in zo wajen ka kai ne magariyar fitewa annabi ya ji wata aya ce sai karanta wa manzo Allah aya sai annabi ce ina zuwa annabi ya shiga ciki ya kawo dabino ya kawo dabino ya ajiye mishi ya ce bismillah fara da wannan ya shiga ciki aka nemo nono sosai malam aka ajiye miki kuma aka nemo nama malam annabi na tura miki nama a baki yana kuma tura mai nono kuma sai da ya ci ya koshi yake to wannan shine ma'anar aya ya ci ba yanzu aka ba saramin aya mai amma in jana tawar da kunne na yace yanzu na ga tafsiri yayi yace ha lalle yanzu na ji tafsiri yayi ya ce ta wannan shi ne abin da nake nufi amma ba su gane ba ya ce eh ni ma ina magana da Allah ne Allah ne ba ni labarin zaka zo ka tambaye ni kuma ga amanan tambayan da zaka zo ka yi man ga amananka su Allah bai magana da su ne wani lokaci shi yasa ba su sani ba ni ma dan ina magana da Allah ne Allah na magana da ni abu kafin ya zo gaba na Allah zai aiko a gaya mu saboda haka Allah ne ya turo cewa ga Abu Hurairah nan zuwa yunwa ta tafi shi da yawa wadda aka yana neman tawili wadda aka tawili shi ne wannan malam a ba shi jirki ya kwasa kai ka kosan ai talauci da maskana ta kai matuƙa ko ta wa'indan miskinai a zamanin manzo Allah annabi bai taɓa wulakanta su ba baya wulakanta su shi yasa ya inganta a addu'ar manzo Allah annabi har addu'a yake saboda soyayyarsa da kuma girmamawansa ga miskinai Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa shurni fi zumratil masakin Allah ina roƙo ka raya ni miskini kuma ka kashe ni miskini kuma ka tashe ni a cikin tawaga miskinai wannan duka annabi yana yi ne don menene girmama janabin wa'innan masakinu din domin aka Allah yake da manzon Allah kowane fuska ta rayuwa Allah ya sanya wannan rayuwar a cikin manzon Allah saboda kowa ya samu abin alfahari a cikin manzon Allah kaga in kai miskini ne kaga yadda annabi yake mu'amala da waye miskinai sai kai alfahari wa alamu annabikum rasulullah sai miskinai sai su ga ashe ma cikin su ma annabi yake an gane kenan ko in maraya ne kai sai ka ji yadda annabi yake magana kan marayu kai ma sai ka gaya ashe wa alamu annabikum rasulullah a ashe ma mu ma bangaren mu muna da kaso mai girma cikin manzo Allah an gane ai ko kana jin kai kai yanzu wani babban basara ke ne an gane kenan ko sai ka ga sarauta duk ta kare a cikin manzo Allah tun da kake iyakaci da kawo doki ko ba ka bane karshen abin awa kenan na ado ka taba hawa buraka annabi saboda sarauta har buraka ma ya hau an gane kenan ko ka taba kai duk tun da kake kana hawa jirgin sama an gane kenan ko ai iyaka iyakan jirgin sama da ƙasa ai an san tazarar mitocin amma ka taba ce ta sammai ka kure sammai to manzo Allah ya kure sammai ma gaba daya to wace sarauta ce tafi wannan kuma ai ba sarauta ce tafi wannan in kana jin kai malami ne an gane kenan ko sai ga ƙarshen ilimin ma gaba daya daga manzo Allah shine ƙarshen ilimin ma gaba daya sai ka gane ashe malaman ma dai walamu annabikum rasulullahi in kana jin kai a to amshakin ɗan kasuwa ne kai a tajiri ne manzo Allah ma bai bar kasuwancin ba yayi shi ma yayi kasuwancin kaga sai ka tuna walamu annabikum rasulullahi babu wani bangare da mutum zai dauko in kai alƙali ne kai sai an gane kenan ko ai annabi shine shugaban alƙalai ma gaba daya sai ka ga wannan bangaren ma ai bangaren manzo Allah ne kai ma sai ka ji lisanul hali na gaya maka walamu annabikum rasulullahi in kai mai wa'azi ne ai annabi shine shugaban masu wa'azin duniya da lahira gaba daya an gane kenan ko su ma masu wa'azin sai su ji lisanul hali na ga musu walamu annabikum rasulullahi in kai talaka ne talauci ya kai ka matuƙa kai ne lastin talakawa gaba daya a Kaduna an gane kenan ko ai duk talaucin ka bai kai talaucin gidan manzon Allah ba ƙarya kake kace an taɓa wata biyu a gidanka ba hura wuta ba a gidanka ƙarya kake yi ko dankali dai ko dai makani dai ko gyada dai ko wani abu dai wallahi sai an dafa ta ba zai yiwu ka ce kai a wata biyu ba iya daura sanwa a gidanka ko na menene ba to manzon Allah an yi wannan a gidansa an yi wannan a gidan manzon Allah ka ga kenan kai ma babu ma sai ya zama abin prouding a gare ka ashe wannan yanayin da nake ciki ta taba giftawa a gidan manzon Allah kai ma sai ka ji lisanul hali na ga maka walamu annabikum rasulullahi ina ma da mai mita ko in masoya Allah ya baka da yawa ka kai manzo Allah ne in makiya Allah ya baka da yawa ka kai manzo Allah ne kai ma sai ka ji lisanul hali ta kowane bangare da yana ga maka walamu annabikum rasulullah saboda haka a takeicen takeita ai matar mu tsawaita wa ma haqqara miskina manzo Allah bai taba wulakanta miskini ba bai taba ba saboda mai tawadu irin na manzon Allah saboda mai ladabtarwan Allah ga manzon Allah abin mamaki ma ya du'u jami'ahu annabi ma kiran gayyen su ma yake yi duk taron su da dandazon su gaba daya annabi kiran su yake su zo kusa da manzon Allah in ka zo gun manzon Allah waɗannan miskinan su zaka samu gaba gaba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi yana fitowa su zai fara haduwa da su annabi lokacin da zai shiga cikin gida su ne ƙarshen ban kwanan manzo Allah sannan ya shiga gida in ya fito su ne in zai shiga din dai su din ne saboda samun fada a wajen manzo Allah annabi na zama da su yana shawara da su yana cin abinci da su yana kome da su yana raha da su yana barkwanci da su yana dukkan mu'amala da su bai taɓa jin wani kyashi ko damuwa daga gare su ba kwata-kwata saɓanin wannan zamani zarar mutum ya gani rigunan sa ya fi na kowa kyau gidansa ya gina kuwa kyau motarsa ya ya ya ya uban uban su ce da zaran ya ga talakawa sun rabo shi to sai fara haushi a bata masa tantin gidan shi dala ba haka bane yanzu ake ake gani ba sai ga mutum zai je juma'a amma bai so ya rage wa makocinsa hanya saboda yana gan kaman sa akwai kauje wai ɗazu fa ya bada wankin motan fa da Allah zai dan bata mishi mota eh sanu ga naira ɗari wallahi zan dan biya shan ne kafin je masallaci amma ka ba mai mashin ka je wai dan kare shigo mishi mota ya yi an gane ku amma sabanin manzo Allah annabi bai taba wulakanta su ba ya kuje mai ahu yana kiran su gaba ɗaya su zo kusa da shi shi yasa shirahu makka suka ce ba za su imani ba sai annabi ya kore su Allah ya ce karka kore kowa cikin su karka kori kowa a cikinsu in za su yi imani su yi imani in ba za su yi imani ba su yi gaba in sun yi imani wa suka dada in ba su yi imani ba wa suka raga in za su yi imani su yi imani kawai in ba su yi imani ba kawai su tafi abinsu an gane kenan ko ba komai kun alhibba lirrahmani aw kun baghidahu faridwanu ridwanu wa maliku maliku ka zama masoyin Allah ko kuma ka zama makiyin Allah duk ɗaya ne in ka zama tsoyin Allah fa ridwanu ridwanu mala'ika mai suna ridwanu yana nan zai yadda da karar dajal kiyama amma in ka zama kin Allah to maliku maliku maliku mai tsaron gidan wuta yana nan zai damke ka zai wurga ka a cikin wuta ba abin da zai faru wa billahi mawlil khalqi zal khalqa yajma'u shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan halittan gaba daya da talaka da mai kudi da miskini da maraya da gauro da basara ke da kowa da kowa ma wannan halittar duka Allah annabi tara su yake yi an gane kenan ko saboda Allah zuwa ga Allah wannan shi ne a takaicen ma'anar wannan baitin da fatan mai tambaya ya gamsu Allah ya gamsar da mu za mu ci da karatun mu a bayan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto yana ceton bayi kamar yadda ya faɗa ba zan gushe ba ina ta ceto ga mutane ran tashi alkiyama hatta ofiya fikatan har sai an zo mun da takarda da listin ɗan wuta gaba ɗaya za a zo mun da takarda jiyari guda daga farkon takardan har ƙarshe ba kowa sai sunayen ɗan wuta list ɗinsu ne gaba ɗaya bayan na fitar da wa'inda zan fitar ta wannan ɓangaren da wannan ɓangaren abin ba zai gamsar ba ba zai kare ba sai an na ce ma an zo min ma da diwanin ɗan wutan ma gaba ɗaya in na kalli diwanin akwai kilina a hannun manzon Allah irin na halara annabi yana karɓan diwanin ɗan wutan sai dubi sunan wani sai ya goge shi sai ya dubi sunan wani sai ya goge shi sai ya dubi sunan wani sai ya goge shi sai ya yi ta gogewa ya yi ta gogewa ya yi ta gogewa kuma ba mai cewa don me ko malikun bai isa ba ba wanda ya isa magana annabi zai ta goge sunayen mutane da cikin listin ya wuta zai ta yi zai ta yi zai ta yi har maliku sai ya hangi kamar ba annabi yana so ya yi dilip all gaba daya a takardar zai zama takardar ya saura an gane ba sunan mutum ɗaya a rubuce a wannan listin kaga in ba listin kowa kaga jihar nama ba kowa kenan ma ba kowa kenan ai annabi zai tadlis yana tadlisin na sunayen mutane qad umira bihin wanda an riga in umarni da su ilan na zuwa ga wuta an riga an rubuta muku mana shiga wuta amma zan goge rubutun zan goge rubutun saboda isar manzo Allah an fayi rubutun fa cewa ni fa dan wuta ne amma annabi zai goge rubutun kuma ya gogu wallahi ya gogu an rubuta amma ya goge shi isa ne ai ko ba isa ba ne da Allah ko a nan station ɗin rigasa an gane ai an yi listin waɗansu mutane za a kai su gidan prison an gama fa ko ba ka bane sai ga gwamna nan ya zai to rigasa sai gamu da 'yan sanda da list ina za ku ya ce wallahi wasu ne aka alkali yake musu hukunci cewa za a kai su prison just dan su galin sun ya ce da shi ranka da ranka da shi ke na sai ɗauki biro sai ce na soke wannan ma na soke shi wannan ma na soke shi wannan ma na soke shi wannan ma na soke shi uban waye sai kai su
akwai wanda ya isa kuma gwamna ne ba gwamna ne ba to waye alkali a state din gwamna balantana alk- alkalin kotun rigata wani abu ne shi a wajen gwamna ba wani abu ba ne ana maganin gwamna wake magana alkalin kotun rigata ko ba haka ba ne shi ma a wannan lokacin da ya ce wasu su je prison shi ma gwamnan ya ce ya je prison daga nan shi ma ba kai shi za a yi ba balantana wani kaga wannan abu ne mai sauki a nan duniya ko ko ba mai sauki ba ne me yasa haka ya yiwu matsayi matsayi ne kawai to ai annabi shi ke da wannan matsayin a lahira almakamul mahmudu ke na ayi ai shi ma gwamnan a nan duniya a irin wannan yanayin yana kan almakamul mahmudu ne irin naka ta duniya na shekara hudu ko shekara takwas ya sauka wani ya zo an gane ai ko ya yiwu kawai haka a lahira manzala sallallahu zai soke sunayen yace kawai yanzu an fasa zuwa gidan wutan yanzu a kai ku gidan janna kuma haka za a yi kai za a yi kai to yanzu dan Allah dan annabi wanda ya nemi sanin annabi tun daga nan duniya ya za annabi ya san shi ba a lahira tun daga nan duniya ka nemi sanin manzo Allah ka nemi alaka da manzon Allah an gane kenan ko ya za a yi kai ma annabi ya manta da kai tun daga nan duniya kullum kai miskini da iri na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim ni kwaya dubu dai wannan ba- wannan dai kan baka taba kasa yin shi ba kullum kana harba salati dubu dubu dubu akan san manzo Allah sai ya gai a wannan ranan annabi ya manta da kai kai ba ba sai manta da kai ba an gane kenan ko malifatu rijali kanu sabo da maza ma jari ne ai an gane kenan ko sabo da manzo Allah fa ka yi sabo da manzan Allah ta hanyar salatin manzan Allah, to ya za a yi annabi ya kyale ka, ai duk mai yi wa annabi salati annabi ya san shi, eh annabi ya san shi ayi, an gane kenan ko annabi ya san shi, Allah ya bai wa manzan Allah adadin jin halitta gaba daya. Duk lokacin da wani yayi wa manzan Allah salati, annabi yana ji, wani dan wani ya yi wa manzan Allah salati annabi ya sani. Saboda duk abin da kake tsakanin ka da manzo Allah salati wallahi annabi ya sani. Me yawa kake yi ya sani. Mara yawa kake yi ya sani. Wace salati kake yi ma dai ya ma santa. Ya san irin salatin da kake jeho mishi. Salatul Ibrahimiyya ne ya sani. Salatul Fati ne ya sani. Jawatul Kamali ce ya sani. Salatul Ummi ne annabi ya sani. Salatun Nariya ce ma dai ya sani ko salatul Ma'iya ne ma dai annabi ya sani. salatul zatiya ne ya sani salatul wahabiya ne ya sani salatul gaibiya ne ya sani kowace irin salati kake harba wa manzo Allah annabi ya sani salatul kulliya ce ya sani kowace irin salati annabi ya santa kuma yana jinta kuma yana nan ya ajiye ta kuma yana nan yana kallon ka kuma yana nan yana kiran ka kai yanzu ba kai kai abin da zaka iya yi ba to akwai ranar shi ma annabi zaka zaka san waye kake yi wa salati zaka san wa kake wa salati annabi Muhammadu ba kake wa salati ba an gane kenan ko ba zai yiwu bayi ko lokacin siyasa ka fito da kudin ka wadansu miliyoyi malam ka narkarwa da wani shugaban mai neman ah, shugabanci ka yi posta ka yi ka shiga gidan rediyo kuma Allah ya sa kuma haka ci zabe kada tsammani bai sani ba ne duk abin da kake yi din nan ya sani sanda za a kirawo ka mijin da kai a yi abin da za a yi wa ya sani ba sai da kanka kawai shi ke nama kawai kana harkokinka ba to balantana ta yi bilwara annabi muhammadu ai ya fi kowa rama shi dan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hatta har lamarin zai kai matuƙa inna khazinan nar lalle mai tsaron gidan wuta shine mala'ikan nan mai suna Maliku ya ga annabi yana share sunaye a wannan diwani ɗin ya ga sharewan yayi yawa kuma abin yayi tsawo gogewa annabi yake shi kuma yana nan yana kallon list ɗin yana ga list ɗin sun kusa karewa gaba daya ita yanzu haka annabi zai dawo mai takardar ba kuwa ni kuma an zaɓe ni suna na Maliku to me aiki na kenan da Allah a ba mutum ofis amma ba aiki da Allah ne kenan akwai ma'aikacin gwamnati da ke son wannan ofis ne ga ta amma ba ba motsi ai baya so to ya za yi maliku a ba shi ofis amma kuma ba kayan aiki ya ga duk kayan aiki annabi ya kwashe su ya kai wa ridwanu dan uwansa daga nan sai maliku sai yi magana la yaqulu zai ce ya muhammadu ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma tarakta li ghadab rabbika fi ummatika min niqma ya rasulullah ina gani fa ma tarakta min niqma baka bar wata azaba fara ɗaya ba li ghadabi rabbika ga fushin ubangijinka fi ummatika a cikin al'ummanka ba duk fushin da Allah yayi a yau na ga gaba ɗaya fushin nan duka gaba ɗaya baka wanzar da ƙwaya ɗaya daga cikin fushin ubangijinka akan al'ummanka ba duk gaba ɗaya al'ummanka ka ɗauke musu fushin Allah duk fushin nan da Allah yayi gaba ɗaya baka yadda fushin ya sauka akan ƙwara ɗaya daga cikin al'ummanka ba kana neman duk gaba ɗaya ka kwashe suka so su gidan janna ka ko san aiki ya kai aiki ko lamari ya kai matuƙa ko mala'ika ba ke irin wannan ya rasulullah na gaba kana kwashewa Allah ya yi fushi ba mu ma mun yi fushi so da Allah ya yi fushi mu ma mun yi fushi so muke mu ma mu yi azaba sosai to kuma gashi nan kuma mutanen da za mu yi musu azaban a cikin gidan wutan duk kana ta canza musu gida to shikenan ba za ka bar wani abu na fushi na Ubangijinka ga al'ummanka ba, annabi ce a'a ba zan bari ba. Ba dai fushin Allah ba, in bar wani abu daga cikin fushin Allah ga al'ummata ya ce ba zan bari ba. Sai dai abin da Allah ya ga dama ya bada, ma ni dai kan ba zan bari ba. Sai wanda Alƙur'ani ya mun iyaka a kansu, su zan bar maka. Amma duk wanda Alƙur'ani bai mun iyaka a kansu ba, ba mushiki ba, ba kafiri ba, ba munafiki ne ba, wallahi sai ya fita. Ba zan bar su ba. wannan shine sayyiduna rasulullah kuma shine dai wannan matsayin nan dai kwara ɗaya da ake ta magana nan a kansa matsayin al-maqamul mahmud wannan shine al-maqamu al-mahmud sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min tariq zayad ibn numayr daga cikin anyan hadisi da aka karba daga zayyad mana ibnu abdullah ibn numayri kenan zayyad dan abdullah annumayri an anasin daga anas anna rasulullah hakika manzala sallallahu kala ya ce ana awwalu man tanfaliqul ardu min jumjumatihi wala fakhra kaji wani matsayi na manzon Allah ar-rasul ya tahaddasu an nafsi yanzu annabi yana ba mu labarin kansa da kansa ma ba alfahari bai annabi yake yi ba saboda Allah ya bashi dama wa amma bi nimati rabbika fadis ya rasulullah kai magana da nimar Ubangijin kayi wannan duka nima ce ta Ubangiji akan manzon Allah kuma Allah bai hana annabi ya zatta akan wannan nimomin ba kai ma ba hana ba at-ta'addus bi nimatillahi shukrun hira da zantawa akan nimar Allah godiya ne baranta ma butulci ne ma an gane kenan ko amma ta hanyar da ya dace ba ta hanyar da bai dace ba an gane kenan ko irin wa'annan nusus wasu suna amfani da su ta hanyoyin da bai dace ba hikaya mai ban dariya yan uwa ai hakuri wani almajiri ne gardi ya addace qur'ani ya rubuta malam qur'anin kuma ya rubutu sai ya samu irin scholarship din nan ya fita waje ya yi karatu tunda an samu qur'ani da Allah ko abin da ya kuma ai ba saura kuma qur'ani ba ilimi da Allah akwai tawaya ko ba tawaya akwai tawaya mana ya ce shi kenan sai ya haƙura aka rike mishi nauyin gida ya ce jere zai ya samu ne kwali ya dawo da ya je can misira an gama komai da komai ranar da zai fara shiga club an gane kenan ko a fara karatu lokaci na cika da shigowar malami sai ga wata malama ta shigo riga iya nan da minisket iya nan duk cinyoyi a waje ya ga kuma ta zo ta zo da ba ta larabcin da shi ga tuba yi wannan larabcin ga karatu ya karatu ta shiga cikin alƙur'ani malam sai ta fito da abubuwan da shi tun da ya zo duniya bai taba jin su a Najeriya ba amma duk duk lugudan ilimin nan da ake yi ba shi ne abin da ke ba shi ba maski wai ya za a yi mace irin wannan mai baiwa ta zo ta zauna da riga iya nan kuma duk cinya gaba ɗaya duk a waje suke bayan ta gama dukkan lakcin da za ta yi sai ya to ni ba lokacin ya cika ina akwai mai tambaya lama yana iya jefa tambaya kafin in fita sai a ran mai daga hannu da a ran mai daga hannu ce ni na da tambaya a ce bismillah ba kana da iya yi ni tambaya ta fa ki hakuri ta saba maudu'in da aka yi karatu a cikin da da ce ba komai ta abin da kake so kai tambaya ni a cikin ilimi ne in dai na sani zan baka hamza yace ni mamakin da nake ga kinan Allah miki baiwa ga Qur'ani ga ilimin ulumul Qur'ani ga abubuwa ga abubuwa ga abubuwa wallahi tallahi abinda kike yi ilqai yanzu tun da uwata ta aife ni ban taba jin kowa wallahi ban taba jin karatu irin wannan ba na firgita da yawa tamani ba babban abin da ya bani mamaki yadda kika fito cinyanki a waje gwiwa a waje ko ina a waje ba ruwanki ma da gele ba ruwanki da hijabi rigan kawai sai ministan kawai ta fito ita wannan shi ke baka mamaki ya ce a wannan abu mamaki na ban taba ganin irin wannan ba kuma tsammana akwai irin wannan ba ya ce ta wannan haifa laifi bana cikin alkur'ani alkur'ani ya ba da dama a yi wannan ce eh shi ko ya da alkur'ani ya rubuta ya ce kana iya tunawa da ayin da Allah ya ce wa amma bi nimati rabbika fa hadis ya ce na iya tunawa ya ce kan ya ayin take nufi ba Allah ya ce ai ta hadu su da nimar ubangiji ba ni kyakkyawa ce ba mu ni kyakkyawa ce ni kai kanka da ka kalle ni baka san mu ni kyakkyawa ce ni Allah ya mun baiwan gashi ya mun baiwar ido ya mun baiwan kumatu ya mun baiwar wuya ya mun baiwar kirji kuma san kore ai in bayyana a gani shine ta haddusi da nima din saboda haka wannan shine dalilin da yasa ne wannan amma bi nima su rasu Allah mai ce tab ilimi na nan amma tsoron Allah na da biyu inda ilimi ne yana nan amma tsoron Allah yana nan jiriya ilimi na nan amma bin shari'a yake sai an je Najeriya wai wannan tsaban ilimi ne ba wai yana sa wayar masa da kai a fara wanke mai kwakwalwa sosai to kaga ba ta irin wannan hanyar magaji an gane ko Allah kiyaye mu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana awwalu man tanfaliqu aldu aldu ni ne farkon wanda al'ardu ƙasa tanfaliqu za ta tsage ko za ta bude shi mana tanfaliqu an gane kenan ko tanfaliqu mana budewa an gane kenan ko inna Allah faliqul haddi wannan wa faliku an gane kenan ko tamfaliku ni ne mutum na farko wanda ƙasa za ta buɗe an gane ko za ta tsage an jumjuma ti gabarin kansa jumjuma anan kan manzon Allah mana babu mutumin da ƙasa za ta fara buɗewa ya fito da kansa daga ƙarƙashin ƙasa in ba ni annabi Muhammadu ba wannan ma yana nuni zuwa ga matsayin manzo Allah mai girma dala annaba duka ba su riga manzo Allah kwanciyar kabari ba in azabin jerin gwano ne dala shi ne wanda zai fito na ne na ƙarshe ko amma saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon mai fitowa daga ƙasa ba Adamu ba ba Nuhu ba a ba wani shine farkon mai fitowa tukuna sai ya fito ya daidaita komai ya sayar komai sannan ta so wasu wani haka shi ne a wata ruwaya ana awwalu man tanshaqqu anhu al-abdu a wata ruwaya duk ma'anan ɗaya ne tanfaliqu tanshaqqu duka dai ma'ana ne guda ɗaya ni ne farko wanda ƙasa za ta tsage ko za ta bude an gane an jumjumati gabarin kansa ya fito daga karkashin ƙasa wala fakra ba da alfakari ba annabi yace ina faɗin wannan ba da alfahari ba ma'ana ba annabi ne zai riga ni tashi a a cikin kabari in ba ni ba ni ne farkon mai fitowa shi yasa yake cewa ana awwalun khurujan kun ganni nan wallahi ni ne farkon su a wajen fitowa daga karkashin ƙasa ba mai fitowa wallahi kafin na fito duk wanda ya fito ba za ma yi ba zai ma yi ba ne ma yi ba mai fita ma kawai ni ne farko wanda za a tasa ni ne farkon mai fitowa ana awwalun khurujan wa ana qa'iduhum idza wafadu lokacin da ma suka taru an rasa yadda za a yi a tunkari Allah wallahi ba yadda za a yi yake ni ne zan jagorance su gaba da in sun taru wa ana khatibun idza ansatu lokacin da kuma suka yi shiru ba wanda ya sai magana yace ni ne nan mai magana a cikin su ai ni zan yi magana a cikin su ba wanda ya isa ya magana in ba ni ba ni zan yi magana kowa yana ji na saboda nan annabi sallama yana magana akan wani ba a daga cikin martabobinsa saboda godiya ga Allah ba domin alfahari ba wa ana sayyidun nas yawmal qiyama kuma ni ne shugaban mutane ran tashin alqiyama wala fakhra ba da alfakari ba ai annabi shi ne shugaban mutane a duniya har a lahira ma shi ne a barzak ma shi ne a aljanna ma shi ne a ko ina ma shi ne duk abinda ba Allah ba annabi shi ne shugabansa shine shugaban kaunu gaba daya muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami annan muhammadu shine shugaban kasantattu guda biyu ayi a duniya wal akhirah kenan shine shugaban duniya kuma shine shugaban lahira wasaqalaini da kuma nauyaya guda biyu al insu wal jinnu mutane da aljanu annabi shine shugabansu walwari kaini shine shugaban jama'a guda biyu tawaga guda biyu suwaye sai ke min urbin wa min ajami shine shugaban larabawa kuma shune shugaban shugaban kuma bai bayi mana ajamawa ma gaba daya hakikatan shi din ne an gane wani lokacin annabi ya ga daman sai ya dauki wannan martaban sai ya mika wa sayyidina aliyu an gane kenan ko ta rana annabi ya kalli sai na ali sai ta anta sayyidul arab ai kai kai ne shugaban larabawa aga annabi ya bada ita ya bada ita kyauta shugaban larabawan ma ya ma bayar ya ba wa dan uwansa sai na ali sinwun nabi sai da yake aisha sai ta ce rasulullahi yanzu sai na ali shine shugaban larabawa alaka sayyidul arab ba kai ne shugaban larabawa ba ta ba ni bane ni sayyidun nasi ne sayyidu waladi adama ne ni ni shugaban ƴaƴan adamu ne duka gaba daya amma yankin laraba to ga shugaban su nan sai na ali shine shugaban su kaga ya bayar an gane kenan ku amma hakikatan ai shine shugaban larabawan kuma shine shugaban kuma ajamawan ma gaba daya shine sallallahu alaihi wasallam ba wani bane kamar yadda ya faɗa ana sayyidu waladi adama wala fakra ne shugaban ƴaƴan adamu ba da alfakari ba wa ma'i liwa'ul hamdi yawm alqiyama annabi yake tutan nan ta yabo ta tabbata tare da ni a tare da ni tutar yabo yake ranan tashin alkiyama tutan nan ta yabo ba hannun kowa take ba ba kowa zai rike ta ba ni ne nan mai rike ta adamu wa man tatahu tata liwa'i kuma annabi adamu da sauran annabawa da manzannin da sauran bayi duka suna ƙarƙashin wannan tutan da wani ran tashi alkiyama ba da alfahari ba lizillika ya wuli an biya uke nan kowanne zai tattaro inuwar manzo Allah ne kowanne zai tattaro ƙarƙashin liwawul hamdu manzo Allah ne wanda haka annabi ce ina faɗin wannan ne duka ba da alfahari ba wa ana awwalu man tufta'u lawul jannatu wala faqra kuma ni ne farkon wanda za a bude aljanna gare shi ya shiga ba da alfahari ba aljannan nan ba za a bude ta ga wani kafin manzon Allah ba in ba manzon Allah ba shi yasa yake cewa ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftihu zan zo kofar gidan aljanna ran tashin kiyama in nemi in bude kofar gidan aljanna fa yaqulu al-khazinu daga nan me gadi shine ridwanu sai ya ce man an wane ne me neman ya bude kofar gidan aljanna ya shigo faqul muhammad zan je masa ai ni ne nan muhammadu ai yana jin sunan kawai fa yaqulu bika umirtu alla abtala hadin qablaka ai saboda kai aka ajiye ni nan tsawon lokaci aiki na kenan da nake yi wa halaran Allah in jira a nan in na ji mai suna Muhammadu ya zo ya nemi a buɗe in buɗe in ba shi ba to ba zan buɗe ba to amma zai tunkari wannan ƙofar ma wa ya san ma inda take wani karan bana ne ma zai tunkari wannan ai babu sha'arar Allah ba ne wannan karan banin ma kwata kwata kowa yana da matsayinsa kuma ya san matsayinsa dukkan mala'iku kowanne baya motsi sai motsin da aka ce yi ba mai ketare iyaka to da haka wannan koban dan annabi aka taraje ta kuma mala'ikan an ajiye shi wurin ne dan yayi ta jira kawai har sai san da annabi ya zo dubi tazarar lokacin amma yana nan yana tsaye yana yana aikin Allah yana koyarwa manzo Allah hidima yana wa manzo Allah hidima yana jin Muhammadu shi kenan ce ah alhamdulillah alhamdulillah ni ma na gode wa Allah yau zan ga fuskan masoyin Allah nan Muhammadu na ta zo da kai ka ji ni nan kan bude mu kowa kafin kai sai ya bude yana bude da annabi ya shiga alfatihu lima ugulika ya zo kenan yana buɗa shi kenan kuma shi kenan aljanna za ta yi ta karban baki ne malam wannan tawagan su shiga wannan tawagan su shiga wannan tawagan su shiga tawaga tawaga sai ta shiga har sai ta cika fam an gane yi population din mutane ma zai mata kaɗan mayi ai yawan mutane ba za su iya cika gidan aljanna ba ba za su iya bayi duk yawan mutane mumine mutanen kirki gaba ɗaya don da su shiga aljanna sun yi aljanna kaɗan daga ƙarshe aljanna ba za ta cika ba sai dai Allah ya sake halittan wasu mutane daban kawai shi kenan kawai yan bonus kenan a watsa su a gidan aljanna sai ta cike kawai an gane kenan ko eh sai ta cika su ba sallah ba komai wannan su ne yan hakikan gaske amma duk wani hakik dan hakikan da ba wannan ba makaryaci ne dan iska ne yan hakikan gaske kenan take Allah zai yi su ba sallah ba alula ba komai kawai Allah ce wa ku shiga aljanna kawai sai su shiga aljanna daga nan aljanna sai ta cika ita kuma wuta ba za ta cika ba za a yi ta jefa mutane tana haɗewa duwatsu wane ne a yi ta jefawa ba za ta cika ba a yi ta yi a yi ta zuba ba za ta cika ba sai in Allah ya sa diddige ikonta a kanta eh tana jin halaran Allah sai kenan an gane kenan ko sai nan ya tattare ya tattare da nan sai ta cike gaba daya daga nan sai a ji aljanna tana ƙara tana kat kat kat sannan sai ta nasu sai ta yi gyaɗa ta cika kenan yanzu amma aljanna ba mai shiga in manzo Allah bai shiga ba ai ko baka san ma'anar alfatul ma'ulika wani wuri ba ai tanan ka gane ma'anar alfatul ma'ulika tanan wurin ai aljanna tana kulle shekara nawa ba bude ta ba sai da annabi ya zo sannan aka bude ta bai zama alfatul ma'ulika ba ya buɗe abin da yake rufe tuntuni kuma da wannan buɗin ne kowa zai shiga har kai ma da kake kwaɗayin shiga da wannan buɗi ne za ka shiga in ba da wannan buɗin ba ba za ka shiga ba ka wannan shi ma girma ne na manzo Allah ba wanda za a fara buɗe masa kofa gidan aljanna ya shiga in ba manzo Allah ba annabi yace fa'ati sai in zo fa'akhudhu sai in riko bi halqal jannati da zoben nan na gidan aljanna kamar ka ce makullin aljanna sai na yi riko da makullin gidan aljanna ina rike ta sai ta bude fa yuqalu sai a ce man haza waye wannan ya taba makullin gidan aljanna ko sobin gidan aljanna ko karfin na gidan aljanna waye wannan fa qulu sai ce musu muhammadu ai muhammadu ne ana jin suna na fa yuftahu li sai a bude mini gidan aljanna a lokacin da aka bude mini gidan aljannan nan zan shiga fayastaqdila ni jabbaru ta'ala ana buɗe kowa gidan aljanna Allah sai ya tarbe ni an gane kenan ko Allah sai mun wani irin tajalli an gane kenan ko fayastaqdila jabbaru ta'ala nan ta wani irin tajalli ne irin na Allah ana buɗe gidan aljanna nan sai ya wallahi sai mu fuskanci wani tajalli daga cikin tajalliyoyin Allah madaukakin sarki Allah sai mun wani irin tajalli Allah yana da irin wannan tajalliyoyin daban-daban wanda yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta wannan wani tajari ne daban Allah zai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina gani wannan tajalli na Allah fa khurlu sajidan ina gani wannan tajalli sai fadi ina mai sujjada dan girman zatin Allah tabaraka wa ta'ala sai fadi ni sujjada saboda girman zatin Allah tabaraka wa ta'ala wa zakara sai annabi ya ambaci nawa ma taqaddama kwatankwacin abin da ya gabata a baya an gane ina sujjadan nan Allah ya ce ya Muhammadu irfara saka ka dago kanka ina dago kaina shine zan fara kirarin nan ina kirari ina kirari ina kirari Allah in yaji kirari yace ya Muhammadu kawai faltuta roƙa a baka washfa tu shaffa an gane kenan ko zuwa dai abin da muka fito baya daga nan sai ceto ya fara daga nan wajen to wannan shine manan almaqamul mahmudu dai har yanzu wannan duka dai matsayi ne na manzo Allah abin yabo sallallahu alaihi wasallama salatun tu'adifuna biha iya dan wa anan zamu dakata a yau insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba inda muka kwana Allah kiya mana imanin mu Allah kiya mana addinin mu Allah kiya mana mutuncin mu Allah ba mu da khairin duniya da lahira Allah kiya mu sharrin duniya da lahira barkaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan mu Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu da shekhannan mu Allah ya ji kan rayuwar mu da matattun mu barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka iyayen mu da alkhairi Allah ya saka malaman mu da alkhairi Allah ya saka shekhannan mu da alkhairi barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadodan mu Allah ya karbi addu'o'in mu barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana rama Allah ya mana gafara Allah ya anta wuyan mu gaban azabarsa barkacin manzo Allah Allah ya riskar da mu lailatul qadri lokacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun masu neman addu'a a wajen mu بركة من الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالذات وبالصفات وكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان والسادنا لعمل الإحسان انظر إلينا وانصرنا الدين أد وفوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارسل كل من علينا آسنا وجازي أن الجزاء الآسنا بالمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من قد حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم